واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin da nawa sabanin zai za ku yi ashirin da shida ashirin da bakwai na wata an ce na sarkin musulmi ne ashirin da shida wato ashirin da shida ga watan jima'a dula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya don ba manta ba a cikin littafin mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'aha mun tsaya daidai gabar da darasi na nawa mala abrama ya ce da za mu tashi darasi na bakwai na sha bakwai abuwa inda za mu tashi matsala ta talatin da tara yawwa mala ya ce in ba ku manta ba muna cikin bayanin da mala yake yi a cikin abin da ya shafi tafsirin mai yadda ake wa mamaci likafai shine tafsirin mai idan mutum ya mutu ya za a yi man likafani tun a farko dai an gaya mana wato farko kifaya ne dole wasu su yi in ba haka wato duk sai Allah ya kama mutane amma wani suka yi sun ɗauke wa shine farko kifaya farko ainihin kuma ba ɗauke kowa wajen yayi da kanka to shine malai yake wa yustahabbu tafsiruhu bi thawbin wahidin an zo ayiwa wato mutum likafani da tufafi guda ɗaya ma iya lifafa kawai an zo ayiwa mutum likafani da shi aw aksara ko kuma sama da haka ko fiye da haka fauka fiyari akan tufafinsa kama fa'ila rasulillah fa'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi mus'ab bin umayr nan ba ana magana shahidi wanda ya mutu a fagen fama kaga idan aka zo ai ba tuɗe mutum ake ba kayan da yake jikinsa kana da wasu in an ga dama an zai zai jallaka ba ni a nan da shi da kayan in babu a ɗin ne shi da kayansa shi ke to shi ne ce kamar yadda aka yi musa bin umair da hamza bin abdul muttalib wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'alati um kissa ta gabata a matsala ta 34 da 36 da 37 وفي الباب قصتان أخريان أباب أبي كرسوشي بلا جيد وكما الأولى تفرق عن شداد بن الهاد an karbo daga shaddad ibn al-had wannan wanda yake bibiyar kamar masu karanta al-majmu' na imam an-nawawi na ma dauko littafin nailul awdar manta shi dai akan tebu da na zo da yin istishhadi da shi misali in kana duba za ga imam shaukani da nawawi da suka zo suka tafi akan sun shi imamun nawawi a shokani biyayya yayi wa imamun nawawi dan shi ne yazo cewa yi shaddad bin al-had ba sahabi bane wanda malamin ka tabbatar da cewa kuskure ne gaskiya sahabi shi shaddad ibn al-had sahabun annabi alaihi salatu wassalam shi ne to shi kuma nailul awdar malamin shokani da yazo je ban muta ba kawai shi ne amfanin shi amfanin abin da ya za ga mala albani yana ta istishari ko da yake zai ce wa ko ba littafi kaza da wai ni gwanza in ka gama kai ma ka je ka tabbatar kana da jido da ko zaro ka duba ga abin da ya faɗa haka ne shine hikimar da yasa ga zai tattara ma rabar har a gama zai gaya ma wurare da yawa duk magana da zai ya faɗi da ni cewa ko ma guri kaza wannan kuma shine karatu gaskiya shine karatu shi ga wanda zai zo yanzu ya ce gaba ɗaya shi gaban karatu ne wai sabo kar wanda ba koma za a yi ga wanda littafin magabata ba to fatar da mutane duk malamin da zai koya ba karatu ka'ida ya hau kan wannan gwadawa idan dai wai shi sabo zai yi kar kamar yadda wani suka bayyana yanzu kwanan da na gani taro na yan qur'ani wanda suka tafi taraba ko taraba ko gobe suka yi wani taro duk wanda ya gaba ɗaya wai ba ba hadisi fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu taro kuma irin na yadda ake tare kasa wai suke taro aka zauna aka samu wani ya hauka ya ta zuwa kuma ana ce wato jinjina masa cewa lallai haka abu ne to wanda kuma wanda suka zo yanzu suna so su tabbatar ma da cewa akwai wanda ba kwata kwata ba da majirar annabi bane kamar irin su anas dan malik da ire-iren da ce an annabi bai taba ganin anas kwata kwata to irin wayannan karatuttukan da yawa in mutum bai tsaya ya zo wato magabata ba shi kenan kamar yadda na gaya wani bawan Allah na ce abin da ba duk wanda zai zo ya ji addinin nan alalaci ya ji zai gyara Allah yake shigo ma rashin adalcin da rashin kula domin biya alƙawarin zai ba addinin sa kariya ya kasa kare shi har karni goma sha hudu aka shiga na sha biyar wani ɗan shekara hamsin da uku ko da hudu shi zai gyara shi da Allah an wa Allah adalci da yake inna na an nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ana al-izza yakuna babu in haka ne bai baki kariya ba kenan sab Allah bai ba wa addinin kariya ba duk ya bari karnin farko da na biyu da na uku duk suka mutu a haka da annabi ya ce karnin kuruni karni ko sun mallabi ne yunau sun mallabi ne yunau sun mai jiwo a kawamu da duk shahadatun yaminu wa yaminu shahadatu ahadum yaminu wa yaminu shahadatu sannan fa karni na hudu ma daga nan sai aka yi maka yana da za su bayyana wanda za su zo kamar magana da yaran zuwa uku to wai ba ma kalli da gudun ba goyi a kalli ne ta biyar da za ka zaɓo zai gyara addini tun daga zamanin farko har zuwa yanzu la hankali lafiyayye ba zai karɓi wannan ba sam ba zai karɓe shi ba to wannan shi ne gaskiya to shi ne ma da yake cewa yadda wannan tsarin yake kenan cewa shi shaddad bin al-had sahabi ne kamar yadda zai zo nan gaba za ku ji magana anna rajulan min al-a'rab wani mutum daga cikin mazauna karkara ba larabawan kauye ba su ke ba mazauna karkara mazaunin karkara shi ake cewa a arabi yawwa ba wai zai ba larabi ba duk wanda ya zauna a karkara ko da ba a jami ne sunansa a arabi da idan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam fa amana bihi yayi imani bihi wadda ba a huyo ba annabi alaihi salatu wassalam sun makala sannan sai yake uhajiru ma'ak sai yake annabi alaihi salatu wassalam zan yi hijira tare da kai fa usabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi sai annabi alaihi salatu wassalam yayi wasiya akan sa ba wasu daga cikin wato sahabban da cewa su kula min da shi shi wannan bawan Allah falamma kanat gazwatu khaybar yayin da yakin ranar da za a yakin kaibar ya bayyana ya zo ganimar nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha shay'an sai annabi alaihi salatu wasallam ya sami ganima daga cikin yakin kaibar amma kuma ta ba kaibar an samu dukiya mai yawa mai yawan gaske a lokacin ne mata annabi alaihi salatu wasallam suka ce a ba kuɗi su canza kayan ɗai shi za mu ke ba da wannan misalin cewa kai kai mamaki yanzu ka gama kayi da taya fashin ka na fitowa a wata gidan ciki ce ka canza mata komai domin tafiya ce yau min tafiya ce to saboda haka wannan shine har sai da Allah ya saukar da ya ayyuha nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umti'kunna wa utarihkunna sarahan jamila zuwa ayoyin da suka bi can gaba to saboda haka wannan shine yake to fa kasaba da aka samu wannan ganimar sai annabi alaihi salatu wasallam ya yi rabu wa qasama lahu ya raba da wancan bawo Allah da yake a kullum man da shi wanda da shi ba falan ba ba da akabahu ma qasama lahu sai annabi alaihi salatu wasallam ya dauka dan sai ya bawo sahabban sa yace idan ya zo a bai wa kana yar'a zahrahu shi ko wannan bawo Allah ya kiwo yake mutu shi wannan bawo wannan sahabin فلما جاءهم دفعوه قام إليهم ko falamma ja'ahum ja'ahum dafa'uhu ilayhi yayin da yazo musu sai suka dauki wannan raban na da sai suka bai shi fa qala ma hada wannan bawo Allah yake me wannan qala sai suka ce da shi kan sama da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ne ya rabo da kai فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا sai karɓi kyautar je ta bude ita gurin annabi alaihi salatu wasalam sai ya rasulullah me wannan abin da aka bai kana ji annabi je ka samtu hulaka rabuwa kai na kai barbaka nan na rawa da kai kana ji ce ma ala hada tabi'tuka ba dan wannan nake bin ka ba dan wannan nabi ka ba shi ba abin duniya ne kawo shi ba walakin tabatuka ala an qurma ila hauna yace na biyo ka ne kawai dan ajibe ni da kibiya anan sai nuni wa shara ila halki je nuna magogoran sa yace ya biyo ki ne dan a harbe ki anan la haula wala quwwata illa billah yace bi sahalin da kibiya fa amul ummuki fa udkhila aljanna kuma a shigar da ni aljanna yace abin da aka ya kawo ni kenan fa qala sai yace to in tasdiqillaha yasdiquk kun ji magana ku al-yaqin wa tawakkul idan ka gaskata ubangiji mutukar da gaske kake to Allah zai gaskata ka ka'ida kenan biyar lokacin da kai addu'a kake zaton cewa Allah zai biya ba to zai shine ana yin da ruwan abu ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba shine waɗannan ba shine alaykin din ka samu yaqini lokacin da kace Allah zai ba ka zaka yi da zai to zai amma an karaba kafa ana agnan shuraka yi ana shirki muna tabiyawa amma tabbatawa sai ta gagara to sai yake cewa yake to wanda gaske kake mutukar da gaske kake Allah zai gaskata ka falabi su qalilan sai suka zauna dan lokaci kankani ba jima'a sun mana hadu sai kita da al'adu suka shiga wajen gurin yaki suka shiga shiga wato gurin yakar abokan gaba har da wannan bawan Allah fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal ba jima ba sai gashi an zo da annabi alaihi wasallam da shi a a dauke ana dauke da shi kada a saba huta mun haifu a shara kibiya ta same shi inda ya nuna din wurin da ya nuna a nan kibiya ga shi tana wajen faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam a huwa hu annabi yace shi ne shi din ne qalu na'am ga barka da shi ne sai yace sadaqa Allahu fa sadaqa ya gaskata Allah yi da Allah ya gaskata shi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اي ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه سيجدوا ثم كفله النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ku duba ba malamin ka ce wata balaga da aka yi a wannan tantar me ko a bada zamiri haka ce sun maka fana hu kafana hu nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi ai za mu gane ko sai aka ce fi jubbatin nabi dan ka gane a rigar wa aka nuna shi annabi alaihi salatu wasallam ya bada jubbar sa alaihi tabbata rigar sa aka nan da shi da ita sun makaddama hu fa sallallahu alaihi ya gabato da shi ya yi masa sallah wanda shi ma mun yi magana akan yi musu sallah su waɗanda suke wato shahidai fakana fi ma zahara min salati yana daga abin da ya bayyana daga addu'o'in da ya rika maka Allah a cikin addu'a da ake wa mamaci an ji annabi da cewa Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan ana shahidun ala zalika Allahumma ya ubangiji hadha abduka wannan bawan kai kharaja muhajiran fi sabilika ya fito ne yana da yin hijira don ɗaukaka kalmarka dama cewa ai zai bi muhajiru ko yace zan yi hijira yace fa kutila shahidin da an kan yi a matsayin shahidi ana shahidin ala zalika ya ubangiji ni ma na ce da akan haka la hawla wala quwwata illa billah ma da yake to akhrajahu abdul razzaq abdul razzaq ya fitar da shi a cikin al-musannaf imam wato as-sanani kenan hadisi mai lamba ta dubu tara ɗari biyar da tasa'in da bakwai da imamu da ta iya hadisa mujallaji na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai wa ɗahawi imamu ɗahawi mai mushkilul asar da kuma aqidatu tahawiyya a cikin sharhul ma'ani mujallaji na ɗaya shafi na ɗari biyu da tasa'in da ɗaya imamul hakim mujallaji na uku shafi na ɗari biyar da tasa'in da biyar zuwa ɗari biyar da tasa'in da shida imamul bayhaqi a cikin as-sunan mujalladi na hudu shafi na sha biyar zuwa na sha shida a cikin imamul bayhaqi a cikin ad-dalail dalailun nubuwa kenan shi kuma a mujalladi na hudu shafi na 22 kullu sai nace wa isnaduhu sahih mala albani yace to isnadin da mai kyau ne rijaluhu kulluhum ala sharri muslim gaba ɗaya rijal nan sa dukkan su suna kan sharadin imam muslim sun cika yi ma a da shaddad bin al-hal sai dai banda shaddad bin al-hal lam wato um yukharraj lahu shay'an ba fitan masa da komai ba shi a fashe dalibin al-hasan wala zai fice amma kuma ba zai cutar ba haka hakan cewa shi ce dalibin al-had bai cika sharɗin imam muslim ba bai cutar da hadisin ba shine wala zai babu wani laifi fa innahu sahabiyyun ma'ruf domin sahabi ne sananne wa ma qawlu shaukani dinan al-awqaf fadin shaukani a mujalladi na uku shafi na 37 tabi'an lin-nawawi inda yawa nawawi biyayya kawai sai da ya ga nauyi ya faɗa giwa ya ɗauka ya rubuta a cikin almajimu mujallabi na biyar shafi na ɗari biyar da sittin da biyar innahu tabi'iyun da suka ce ai tabi'i ne sai suka ce ba wahamun wannan kuskure ne wadihun wanda yake karara wala yusarru bi kada ku rubuta da shi wannan shine adalci wanda da haka shaddad bin al-had sahabi ne kana son tarihi da hukuma ce ba alayin da wala za ka gani sahabban annabi alaihi salatu wasalam الثانية النبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال زبير بن العوام الله يقال عن سيدي لما كان يوم أحد لوكتين دا أكي ياكي أحد يتي أقبلت امرأة تسعى wata baiwa Allah ta fuskanto tana ta sauri gaggawa kenan shi ne ta tsa tana gaggawa hatta da ta hadar an tushiri ba alal kadla saurakin ta je ta leƙa ta hango wannan da aka yi wa shahada wannan waɗanda aka kashe a gudu ƙala sai ce bakariya annabi sallallahu alaihi wasallam an tarahu sai annabi alaihi salatu wasalam yaki baya so ta gan su sai ka rabu ai naman to da haka sai ya kyamaci ta gan su fa kana bi shi almar'atu almar'a kamar annabi yana bada wato umarni cewa wata ma ku dakatar da wata ma ku dakatar ku dakatar da ita kar a bari ta je ta gan su yace fatawassamtu shi Zubair bin al-Awwam yace fatawassamtu annaha ummi Safiya yace sai na gane shi ma alama sai na gane alama to ai wannan baiwa Allah mahaifiya ta ce Safiya yana gani sai ga ai Safiya ce mahaifiyarsa yace fa karatu haqa ilaiha na fito ina ta sauri ina tafiya zuwa gare ta fa ajrabtuha qawla an tatayya ila al-qatla na riske da kafin ta je gurin wannan shahidan da aka karkace to abin da ko ma ba a so kenan ta je ta gansu kala sai in zuwa zubairu bin al-awwa sai ce bala da maddi sadi ai a kasa zarabat wa dafa'at ta tunkuda kirji na ta hankali ni ina zuwa da nai kanta sai ta hankali na a kirji na sai ce wa kanat imra'atun jalda sai dawo ko mace ce ta karfa kun gane tafiyar da muke magana a ko wace kenan eh yau wayar ruwan mahaifa annaba ne ta rafe binta abdul muttalib ita muke magana ba tafiya zai ta hayyayi ba tafiya zai ta abdul muttalib yawa yar ruwan hamza din to saboda haka kalan ta ce ilaika la amzalaka ilaika idan balarabe ya ce ilaika anni ko dai rufe mana baki ko kauce ka bani guri ilaika ko kuma kai ta kanka ji da kanka da bawo ne ke bada ji da kanka la amzalaka ban yi da kai ba fa qultu sai hamdi ya dubairu dan awam yace sai nace jitu bihi ma li aqam lam tambaya inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azama laki sai ce ai ba ina bane annabi alaihi salatu wasalam shi ya ba da wannan umarnin a gaya mai ya kulla niyyar cewa a sai da ke din fa wa kafat sai ta tsaya tak la haula wala quwwata illa billah wa akhrajat thawbayn ma'aha sai ta fito da wasu tufafi guda biyu tare da ita wasu zannuwa guda biyu wanda suke tare da ita faqalat tace hada ni thawbani wayannan zannuwan da ka gani guda biyu ji ito bi imadi akhi hamza na zo da su ne saboda dan uwa na hamza faqad balagani maktuluhu na samu labarin ko maktaluhu na samu labarin kashi shi da aka shahada da aka yi masa fakaftinhu bihi ma sai take da shi to kai masa likabani da su waɗannan tufafu qala bi ji baji ina bi tawbani da lokacin fihi ma hamza muka tabu da wannan tibabun guda biyu dan mu yi wa hamza ne kabari din fa idza ila jambihi rajulun min al ansari qatil kawai sai muka ga wani daga cikin mutanen madina shi ma gaji an maka hada a kusa da hamza din kad fu'ila bihi kama fu'ila bi hamza amma irin yadda aka yi wa hamza wannan dadda tsawon fa wajanna gabaza sai muke jin nauyin shi ne gabaza muke jin nauyi wa haya'an da kunya an nukaffira hamzata bi saubai mu dauki hamza bi matibabi da wato da likabani guda biyu wal ansari la kafara lahu al hali makotin da wannan mutumin madina ji ko guda ɗaya bai da shi sai muke jin nauyi haka fa kunna li hamzata saubai wa lil ansari saubai sai suka ce to gaskiya za a ba hamza daya wannan ba dan tsara ma baki wannan ba shine tsantsar musulunci wanda aka je wata magana da aka ce mala ali da kado yayi yana cewa in kana neman kaza ya fita jawoyi bakwai cewa in kana neman kaza ka je jiha kaza sai ba wata jiha ba zan faɗa ba ko da yan gurin aka ce in kana neman baro wata ka to ka je ta kuma an ce har yanzu dabi'a ko daurin aure ka je ba za ba za ta samu ba abinci ba saboda haka sannan sannan kuma za ku iya shiga mota yanzu da shi abokin ka ne irin ƴan wannan gurin saboda abin ya bi su ku tabo har jaha kaza daura aure ya je gida ya cinye kana kallon sa ne ba ka ba ko ya je biyo wata ki kadai ta aka wannan ayar wata ta kure to tabi'ar musulunci dama musulunci ba wani rufin jaha kaza ko kaza kamata ya yi dama wato wato idan irin wannan abubuwan suka kama kawai ka yi na jama'a ai ba zai yi ba da kunya ba yanzu kuna da wannan jama'a kawai ka kira ne da ka sa aljihu ka rike kai kai kai kai kai to da haka wannan ɗabi'ar musulunci za ka ga kaga isa ne suke wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa za su iya hakura su ban ma haka tsarin musulunci domin tun a farko haka annabi ya koya wa sahabbai to musulunci to shi ne ma da yake cewa wato ba kaddarna huma kaji tun da ɗaya ya fi ɗaya alkafanin ba sai muka auna shi ne ba kaddarna huma ba kana ahaduhuma akbara min al-akhar sai ya fi ɗaya tsawo sai ya fi ɗaya tsawo ba kar'ana bainahu ba sai muka yi rudu kun gane wai likafanin yanzu ɗaya ya fi ɗaya tsawo kan ba shi mai tsawon ce bari mu ba dan uwan mu wai nan ma ba za a yi haka ba sai suka ce bari mu mutu kuri'a sai suka yi kuri'a la haula wala quwwata illa billah yace fa kaffanna kullu wahidin minhum ma bi sawbi alladhi sara lahu kowanne ɗaya daga cikin su muka yi masa likabani da wato likabani da ya dace da wanda ya fada kansa shi muka bar shi Ahmad ya fitar da wannan hadisin حديث من لما جاء دبو جاء لديه وجد الشاكب وسياق له بسند حسن شي يقول حديث ده إن جد حسن أو واتو إسناد بين هي مجلد له كتاب من الذي وجد الآن وسنده صحيح يتي سند يتي بيكون مسألة أربعين يتي والمحرم يكفن في ثوبين اللذين مات فيهما ko yukaffalu kaga zai ce yukaffinu fi thawbayhi alladhi ma tafihi ma shi baka sani muhrim wanda ya harama da aikin haji yukaffal an gane ku za a yi man likafani ne bi tsobai a cikin tufafinsa dama kwarjalle ne da zani da rida a rida wal iza a wannan tufafin nata guda biyu ma da bihi ma wanda ya mutu a cikin su da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam bil muhrim alladhi waqafathu an-naqa akan dangane da mai araba da yake hannun nan da taguwa ta taka wuyarsa wanda mun biya a baya wa kafiruhu bi babayin ladaini ko harima fi ma da annabi yake fi man kafani cikin tibabunsa da ya harama da wa taqaddama wa taqaddama bi tamamihi bil fasli bil fasli sadis ya gabata da wato da sukarsa shi hadisin a fasali na uku fakara sakin layi na da sannan shafi na ashirin da biyu zuwa da uku wa hadi ziyada turawa har na sa'i wannan tsarin imamu da za'i ya rawaice ta wa kaza tabarani fil mu'jam al kabir haka ban haka nan imamu tabarani a mu'jam al kabir a waraka mun ce kafin nan waraka ko a takarda ta wato ta mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da biyar min ɗari ɗaya ne ta hanya guda biyu an amur bin dinar an ibn jubairin an ibn abbas wa hada sanadun sahih wannan isnadi ne mai kyau ta bayin da dai wani ta abu fil kafani umur an su mu gane kalma ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki shine an su mustahabi mubah an ma yusabu ala bihi abinda in kai za a baka lada in ka ki ba za a kama ka da zunubi ba shine mustahabi to an so fil kafani umurun an so wato ayi wa likafani wasu al'amura kamar haka al-awwal al-bayad ya zama fari li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam ilbisu min thiyabikum al-bayada ku rika sa fararen kaya fa innaha khayru thiyabikum domin su ne mafi alkhairin tufafin wa kaffinu fiha mawtaku sannan kuma ku rika wato yi wa mamatan ku likafani ne karajahu abu dawud mujalladi na biyu abu dawud ya wuce a mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da shida tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da biyu wa sahahu kuma ya inganta shi wa ibnu majah ibnu majah ma fitar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da tara imamu al-bayhaqi a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ahmad a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari hudu da ashirin da shida wadda ya haka nan abdiyahu shi ba babban malami ne ya fitar a cikin wato al-mukhtar littafin da mujalladi na biyu shafi na 60 da kuma shafi na 229 an ibn abbas wa qala al-hakim hakim yace sahihun ala shartu muslim sahihi ne akai garin muslim wa faqahu az-zahabi wa huwa kama qala yace kamar yadda suka faɗa haka hadisi ne wala hu shahidu min hadisi samra bin jindub kuma yana da shaida daga hadisin samra dan jindub akarajahu an-nasa'i a mujalladi na daya shafi na ashirin da ɗari biyu da sittin da takwas ibn jarud a cikin almuntaka almuntaka shi ne littafin wato da na yin mai shaukani yawan shari shi ne na yin lauta mujalladi uku ko tufuli juzi shida to saboda haka sai yake cewa wal bayhaqi bayhaqi ma yana da wato ya fitar a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da biyu ɗari hudu da uku وغيرهم لوزن قلت زينتي وسنده صحيح أيضا سند إذا من كوني عليه كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في فتح الباري كما إذا إمام الحاكم فتح فتح الباري يوا إن هذا جو أتين شوي إذا أجلس طالب العلم يبقى زيادة يزيد فتح الباري shi yake so ka fara jiya ka tattara mutum ɗin duk kutubun fitna din nan ka fara mutane yake fara jiya in ka fara siyan mutane duka tana da zuci wanda ake so ka fara siya to fata wallahi eh la jihad ba'da al-fath eh la hijrata ba'da al-fath afwan to wannan shi to sai yace um asani na biyu kauluhu salatata aswabin ana so ya zama mutabi ne ya zama wato tifafi guda uku li hadisi an ya radiyallahu anha qalat saboda hadisin na na jihar take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufina bi talatati aswabi awwa annabi alaihi salatu wassalam wato likafani da tufafi guda uku yamaniyatun yan yaman saboda mutane ne suka kware wajen sata bi zulfara ne sahuliyatu dan sahul a yaman din ba gari ne kamar a ce dan kuntuwa dan gari gaza amma fari ne kal sai wasu ce ma fari kal amma dai sahol da yi ba guri ne min kurtufin na auduga shine can kada ya fassara wa da huwa kudun yace auduga ke laita fihi na qamis tufafin da aka yi wa annabi ba tsakani da Allah ba riga eh wala imamatin sannan ba rawani udire da biya ijrada an shigar da annabi alaihi salatu wasallam shigarwa an fahimta da kyau ku shine wato tufafin dai kar ka ɗauka abin da ya za ka ce wujiri da biya idirajan kar wani ya ɗauka yadda yake kibabun a haka misali shi ne kabarin a haka an gane ku sai wasu suka ɗauka wai wujiri da biya idirajan sai aka zo aka shigar da shi nan haka ba shi ne wujiri da biya idirajan a'a na kan nan aka kan kibabun gaba ɗaya aka ɗora shi aka rufe shi haka idirajan aka kai wannan aka dawo da wannan sannan aka ɗaure ba sun can da shi kenan an fahimta da kyau ko yawwa to wannan shi ne wajen da biya muka samu lokaci wani lokacin sai mu gwada da yana mu gani yadda likafani ne mu sa shi guda biyu haka mu dora shikenan kan ka gaba wani aiki bane da shikenan saboda haka wannan shi ne wajen da biya da daraja a kare da hujjita wa ibn jarud ibn jarud ma ya fitar a cikin al-muntaka wato hadisi ne lamba ta 259 imam al-bayhaqi ma haka mujalladi na uku shafi na 399 ahmad a mujalladi na shida shafi na arba'in da na tasa'in da uku da na ɗari da sha takwas da na ɗari da talatin da biyu da na ɗari da sittin da biyar da na ɗari da tasa'in da biyu da na ɗari biyu da uku da na ɗari biyu da ashirin da ɗaya da na ɗari biyu da talatin da ɗaya da na ɗari biyu da sittin da hudu wa ziyarar da hu ƙarin na imamu ahmad wa hiya sarihatu dilala wato dalilan a fili yake shine sariha qarara ala anna al-aswaba lam takun wato muzarraratan cewa wannan tufafin ba mu zara rasan ba ne ba ɗaura ba kwarjallan a kai ba haka yadda yake duk da cewa an zo tufafin kalilin da kafari haka ake yadda ka gani yanzu wannan su ne an ce a cikin tufafi nawa aka yi annabi alaihi salatu wasalam mu zama muka ce uku to wa'annan manyan guda biyu ne tufafai sai al'izazin kuma sai aka ɗora shi a nan ina ba ta an fahimta da aka ɗora sai aka ɗora annabi alaihi salatu wasalam a kai sannan aka rufe haka sallallahu alaihi wa sallam saboda haka shine abin da malai yake faɗa cewa ba mu zarra ba san bane kar ku dauka kamar yadda za a zo mu yi bayani cewa an zaya mutum saura ba kwanjin dai za a yi haka sannan kuma a sa libaba libaba yau ne a tsanan da ne to shine ta gaya ma haka wala ku misali kuma babu riguna ko misali babu riga wal hadithul waridu fiha munkaru hadisin da yazo akan haka gaskiya hadisi ne munkar ko fahimci wannan da kyau hadisi ne wanda yake munka wal munkaru al fardu bihi rawi kada ta'diluhu la yahmilu tafarruda to shi ne kaga duk mai mutsalau ya san abin da ake nufi da munkar kama bayyana hu fi da'ifa yace kamar yadda na bayyana a cikin silsilatul ahadith da'ifa mujalladi a cikin kowanne hadisi dari biyar dubu tamanin da wani abu ko tasa'in da wani abu dan shi ne da ka ba albani tsada ne da sosai amma don kar bayyar kawai laka kuma ka huta to sai yace kamar da yazo hadisi mai lamba ta dubu biyar da wato ɗari tara da tara الثالث نوك أن يكون أحدها أبن da ake so na uku shine an to kaga a san shi da malamai gaba ɗin duk malaman biyu in za ka duba za ka ga dukkan sun tafi akan cewa dan mun yi magana akan cewa bai wa annabi alaihi salatu wasalam riga ba koron sun yi magana akan cewa wato annabi alaihi salatu wasalam an masa tubabi ne da guda uku sannan wanda suka tsara akan cewa ana tsara da rawani da riga suka ce babu wanda ya fi kowanne irin yi guda uku har wanda suka kawo akan za a yi guda biyar da ake hada da riga shi za malayan suka ce babu abin hayaniya idan kuka zo an yi mutuwar mutukar ba ku ne da ragaba ba sai suka kawo da riga da rawanin kuka ba shi ke nan mafi imani amma idan ku za ku kawo to ku wanda shi ya amma gudun kaga bai kamata an yi mutuwa a samu hayaniya ba ko saboda haka shi kenan kawai shi kenan tunda an kawo wannan akwai malamin bidiyo da suka tafi akai a saka fani imani amma idan dama aka baka ka je ka biyo kai zaka yanka sai ka yi wannan shi yayi kamar yadda wannan magana ibn wahab ne kuma ba maliki ne abdullahi bin wahab al-mali babban dalibin imamu malik shine ke cewa wanda ya kudin shine guda uku to amma idan an samu wannan gaban ta zo dan ka samu matsala kawai a sa shikenan الثالث na uku an yakuna ahaduha thawbul ibara abin da ake so na uku an so a wannan tufafin da za a sa ɗaya daga cikin zama ibara shi kuma can kafe zai fassara ma yace wato ma kana min al-burudi muqaddidan farin farin farin kyalle ne amma yana da tugo tugo a jikin sa haka irin tufafin yake tije tije ne a jikin da suka ce na dawo suka ce na kori ko abu yana da gidi kamar irin wani normal yaji da zaka ga ana sawa mutane suna sawa bari ne ji girgi shi ne shirba to irin wannan tufafu suka ce an zo a sa shi wanda mu yanzu ba mu da shi amma dai mai dige dige fari ne dige dige wasu suka ce mai layi layi amma dige dige ya fi fitowa karara to an zo wannan shi ma kaga ce aka yi mustahabi ba wata matsala ba ce da za a kai ruwa rana a kai idan ka yi tara saboda a lokacin ya fi wannan noman cikin tsada ya ɗan fi shi daraja idan tilata ya tsara ka samu iko haka ne kauli da Allah alaihi wasallam saboda fadan annabi alaihi wasallam cewa idza tufiya ahadukum fa wajada shay'an idan ɗayan ku ya rasu fa wajada shay'an ke ya samu wani abu da zai yi kafani da shi na mawlati tajhidi fa li yukaffan bi thawbi hiba to ai man da kafani da wannan tibabin da ake kiransa hibarati wato barin tibabi ne ne dige خرجه أبو داود مجلد نبي الشافعي في سنة ومن طريقة البيهقي تعني البيهقي هو مجلد نبي الشافعي لا طريق له ومن طريق وهب ابن منبه ومنبه هو عن جابر مرفوعا قلت في نفسي وهذا سند صحيح عندي yace ni wannan abu na ya inganta ji albani huwa kadalika inda al-mizzi haka nan gurin imamu al-mizzi wa amma al-hafiz amma hafiz ibn hajar kuwa a cikin at-talqi wa isnaduhu hasan shi cewa yake isnadin mai kyau a a ga dai ana da ana tafi shi ya ji hasan ne zuzun ce da yi shi kenan ba komai tunda ba zaibi ne da kai suka hada wani ne za a zama iskali to babu kullu bi nace walahu tariqul ukhra inda ahmad an a wajen imam ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha tara an aziz dubai an jabirin bilafi wa man wajen sa'ata kaji wanda yake da yalwa zai iya siya wal yukaffal fi thawbin hiba kaga shi ma a can gurin ai mun biya cewa shi ma wanda ya kawo waje da shay'an ya samu wani abu da zai amfani da shi dai da aka zo yanzu magana suka gaba ɗaya kuɗin in kuka kwaje shi kenan ɗari biyar ya bari dama ko kamar yadda za a gaya ma cewa malam malam albanin zariya lokacin da ya farasu ɗari hudu ya wani ɗari hudu domin gaba ɗaya wasu wani abubuwan kaga in ka je kallon markas ɗinka an kashe miliyoyin nerori a baya da ya ba da ya ba da ita wakafi miliyan of naira shi sa kai wallahi gidansa gidansa sai da aka yi har haɗa kuɗi aka biya ya zama na magana ka duba irin damar da bawa Allah ne ya samu wanda har ya mutu yana bin gwamnatin Najeriya miliyoyin kuɗi millions of naira har ya mutu auliya rahman ga wani kana ne wasu wannan zuri auliya wallahi la khawfun alaihim wa la hum yahzan Allah ya bi to shine yake cewa wato wa kafinu fiha nan ne ko sai ce bal yukafan ilm ka sani annahu la tu'aridu baina hadha al-hadith وبين الحديث الأول في البياض kasani cewa wannan hadisin bai ci karo da hadisin farko da muka biya ba da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ilbisu ko ilbisu min siyasikum albayaba da kuma wani ya zo an ce ka samu shibara shi kuma ba bari wani ta sai ma da yake bai ci karo ba me yasa da annabi alaihi salatu wasallam yake wa kafinu fiha mutaku ku yi wa mafatan ku likabani da su limkani tawfiq bainahuma dan a samu dacewa tsakanin hadisan guda biyu waje ne mujudin jama'il kafira da wata hanya daga hanyoyin da suke hanyoyin da suke masu yawa al ma'luma sanannu inda ulama gurin malamai sai yace wa yasuru fi bani al an yace ya tarta a zuciya ta yanzu nan jima da albani lokacin da yake rubutun ba yace ya fado mun a zuciya ta cewa min hawa da hali suna da fuskoki guda biyu ba ku ji malamai al awwal yace na farko an ta kuna alhibratu bai za mu haɗi ɗatan ya ce wannan ibra ɗin wai ke yadda za a haɗa hadisan bai zuba nan zai gaya mana yace ya faɗo a zuciyarsa ga yadda za a yi jam'ul bainal hadisai da ba ai kun ga an samu hadisai guda biyu da ake ga sun ci karo duk sun inganta abu na farko da ake yi ne al-jam'u bainal hadisai kafin a yi tarjibi ya fi kowanne irin yadda zai ma malin sun yi akan hadisin shiga ban ɗaki karkai ba alƙibla baya karkai kalle ta kuma sannan ga kuma hadisi ibn umar cewa an hango shi ne ya ya ba ta baya sai suka yi alƙan ubaida da hadisi ne aka ce kaga in a fili ne karka kalle ba ta baya karka ko karka kuma kalle ta a cikin ban daki kuma ko ina za ka iya kallo in ka fito ka ce ka kula da ka shi kenan sun wallahi hanyoyin da aka kawo gaba ɗaya ka koma cikin bidajin mutum za ka ba hanyar da ta bi daɗi ta bi burgewa irin ta Imam Malik wajen jam'i bai na hadisai da ta akan yan zahiriya da suka ce ko a ina ne ba za ka a ban daji ma ka juya ka saba wa Allah inda to wani ban daji da haji duk da cewa a ban dakin ba in ka shiga kake ba da bayan kake ka rika kauce wa sabani gaba ɗaya sabanin ka kauce masa ko a ina ma kai ka ba ba ba alƙibla baya ba kuma ka kallon ta shi kenan ka huta to wanda ya bi kowanne falala kenan wanda ya kauce wa sabanin gaba ɗaya to sai yace wa yakuna al-ghalibu alaiha al-bayan yace na farko idan aka zo gun neman wajen a wannan tufafin guda uku a samu koda guda ɗaya ne wanda yake haibara din sauran kuma gaba ɗaya su zamto farare kan yace ka haɗa hadisan kai haka فحينئذ يكملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه yace idan kai haka kamar ya koma ga hadisin farko da aka ce ku sa farari me yasa kuka ce farari ne wayannan saboda akanabiya kusan 70 bisa 100 na babun da aka dawo mutum duk fararen ne tafi ne 30 bisa 100 shine mai wannan tafsirin kun ji wani irin jam'i na malam idan ka karanta ka biyo ikhtiyarul al-ikhtiyaratul fiqhiyya na wala albani yana nan 700 ne ko 8 za ga bai kai 1000 ba ka ga wai da yake fitar da fiqhiyun sa mujalladi ne ya kamata dalibi ilimi ya ne ka ga yadda yake fitar da wannan to sai ce wa hada idza kana al-kafanu thawban wahidan wa ne mutum sai ma ne yake ma to wannan fa ane ma magana ne akan idan sifafin guda ɗaya shine ake so wato wani bangaren na jikin tufafu na jikin wannan kwada lufafa ne idan su bangare talatin bisa ɗari mai tafiye da ne talatin wataƙila kaga wannan ana magana ba akan zuwa wataƙila biyu na jona ma haka za a yi man lufafa joni ne duk joni ne amma guda ɗaya zai tashi to zai ce wa ma idan kana aksar amma idan da yawa kan jamu aisar wa huwa alwajhul aji yace idan kwantifafin da yawa to hada hadisan shi ya bi shine fuskar nan da za ta zo mai zuwa ta biyu a sani an yi ja'ala kafanin wahidun hibra yace sai ku dauki likafani guda daya ya zamto hibra ne wa ma baki abu ya sauran ku wajen fara ne wa bi zalika ya'malu bil hadithaini ma'an idan kai haka kai aiki da hadisan duka biyu wa bi hada qala al hanafiya da wannan maganar malaman malikiya suka yi ram hanafiya suka yi ba domin malaminsa da kakansa duk yan hanafiya ne har mahaifinsa saboda haka ga ya san hanafiya ya san su sai kuma ya zauna yi karatu a gaban su sai ce maganar malamai kuma suka tsara wani bayani a sharhi cewa saboda girma masu bin ce ai al hanafiya to kaga ai muhannas ai me yasa bai ce wa bi hada qalatil hanafiya ba saboda girma ma mazhaba saboda ya ce qalatil hanafiya to ya ba raina ya bai da su ba ta an bai da rage ku sai ce kalal anabiya shine suke cewa irin wannan gaban ne yanzu idan baturi turawa suna so su zagi Najeriya idan aka zo za a ce Najeriya go it independence on kaza kaza to zagin mu akai domin mai da mu dabbobi domin turancin gaske ya kai inda da gaske za a je a ce go ta independence ko ha haka ake zuwa abin da ke kasu haka irin wannan yake idan ka take ka dorawa hanabiya wato ta usane sunan durage su kai duk da cewa da hanabiya da mu'allaf ne to shine ma ne yake wa dalilu ma hadal hadith dalilin su shine wannan hadisin walaysa huwa al hadith alladhi azahu al hafiz ba hadisin da wato imam al hafiz ibn hajar ya dangana bane da abi dawud zuwa ga abi dawud azmi da ba ya dangantawa rifari shine adali sai ce an jabir annahu alaihi salatu wasalam kufina fi tawbaini wa buldi shiba to annabi ya zo daga jabir to annabi alaihi salatu wasalam amma tifabi da tifabi guda biyu amma da kabari da tifabi guda biyu wa buldi da mayabi shibratin wanda yake shibra ne dige dige wa qala isnadu hadha ne isnadin sa ne kyau ne sai malin ce fa inna hadha lam yastadillu bihi ku sani ba wannan ba fi babu da hujja da shi ba bal bari wannan zance la wujuda lahu inda abi dawud yace ba ma a tama hadisin gurin abi dawud ba abu dawud bai rawaje shi ba bal inda huwa na aisha fi hadisiha shi a wanda ya rawaje abu dawud ruwaya ce daga nana aisha cikin hadisin ta wa huwa sani kuma shine yazo a magana ta biyu ma kala take cewa ubiya bil buldi an zo da al buld mayabi lakinnahum radduhu wa lam yukaffanuhu fihi an zo da wani mayafi amma sun mai da shi ba ce wa annabi alaihi salatu wasalam da kafani da shi ba wa sanaduhu sahihun laula an anadu abi zubayr ba da wani ana ta abu zubair ba to hadisin ya inganta sanaduhu sahihun laula an ana ta abu zubair ba dan an ana ta abu zubair ba to hadisi ne mai kyau lakinnahu yasihu bima qablahu me yasa saboda tadliji kun san tadliji wajen kan kala goma ne amma da muka zo a cikin manzuma sai baka guda biyu kawai وما أتى مؤمن لدى اللوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يسق akwai akwai tajilisu sukut idan ya zo an din kawai sai yi sai yi shi ne tajilisu sukut in ya zo shiru zai wajen guda goma suka kawo wanda ya fi dai kowane illa shi ne tajilisu ta suya sunansa Muhammad bin Munkadir shi ma sunansa bin Muhammad bin Munkadir kawai zai zo koru bayan wancan din mudallisin shine malamin sa kuma ya iya ijara to shine wannan ya fi kowanne illa ya fi kowanne ashaddu min alwa'i tadlis haka suke faɗa tadlis tadliya ko ashaddu min alwa'i tadlis wanda aka zo kwatanta wani da wani kawai kauri ya fi kowanne illa saboda haka wannan shine abin da malai ya kawo to shi ma abin da yayi an ana yayi to inda iya hadisin da hadisin bai shawo saboda dalili amma an samu wata ruwaya daban kamar da aka faɗa ta wata hanya ba na na ita hadisi ya sha arabi na hudu tabkhiruhu talata an gane ko sa matirari sanya wa tufafin nasu turare har sau uku shine tabkhir al-buqur a wannan lokacin yadda ake a jirare ne na haji za a zo a daga ta ta babu a ɗansa kaga aka zo aka yi wannan ainihin kai bayan yi a kuma mayarwa a kuma yi kamar da uku haka li kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa annabi alaihi salatu wasallam idza jammaltumul mayyita idan za ku sanya a tajin shi ne sanya turare idan za ku sanya wa mamaci turare fa ajmi ruhu salata to ku sanya masa uku amma yanzu kaga ai dinda da turaren da ake samu za a turare mai kanki mai kankin kyau ba wai turaren gawa da wasu suke faɗa ba to a ga turaren gawa ya fi kowanne arha kuma ya fi kowanne buga kai ya fi kowanne wari kowa in ya zo sai wani kan sai kansa ya buga wannan wannan al'ada ce mara kyau amma turare su ake turaren sun kaga dama da kake sawa yanzu can kake sawa ko turati can kake sawa ko kaza ko sham harashe alharamai ka ce in ka mutu shi za a samu turaren da mai kanji da kake so ka ce shi za a samu shi ne za ga mutum ya tsane ko wasu gabobi na da za a ji a ɗan goggoga a jiki gefen hannayensa da a saba in na shafawa a jiki sannan kuma jikin da kafarin a fesa saboda mala'iku suna son turare saboda haka yadda ka ba ka san mai wari haka ba ka san mai wari shi za aka hana ka cin gaban ruwa ka zo masallaci shi za kana karatu alkur'ani kafin ka yi so kai addu'a shi me yasa saboda kai in ma kana da mouth pressure na kafe yasa to in malaiku za su kari jirgin sansanan bakin ka amma idan haƙorin ke zama girin wa girin cutar Najeriya ba ruwan su da kai wallahi malaiku ba za su zo lokacin da kake wannan karatu to shine yake akhrajahu Ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya wa ibn abi shaiba ibn abi shaiba shi ma mujalladi na hudu al-musannaf kenan shafi na tasa'in da biyu wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban a sahiha ta da wato shafi na ɗari bakwai da hamsin da biyu mawari wal hakim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyar wal bayhaqi shafi na uku mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da biyar qala al-hakim صحيح على شرط مسلم امام الحاكم يجي دي ne akan sharadin muslim wa wafaqahu zahabi wa huwa kama qala yana nan kamar yadda suka faɗa wa sahahu nawawi nawawi ya inganta hadisin aidan fil majmu' shi kuma majmu' din nan bai da tsada shari'in muslim ne za ka dubu shida ne ina ga bai da gaba ɗaya shari'in ka tattara su yana cikin da tawai masu arha mujalladi na biyar shafi na ɗari da tasa'in da shida wa hadha al-hukmu la yashmil al-muhrim li qawli sallallahu alaihi wasallam amma na hukuncin bi kunshi bi tattaro al-muhrim ba saboda fada annabi alaihi wasallam bil muhrim alladhi waqafathu annaka wannan hukuncin na ta tarare bai shafi wanda yi wato aikin hajji ba ya rasu a lokacin da ake aikin hajji saboda annabi ya ce wala tu tayyibuhu ko kar ku ga mace rani wa qad ma da bi tamamihi ma taqrihi fil mas'ala ya shude da tikarsa a mas'ala ta 17 fakara sakin layi na da safha shafi na 22 zuwa 23 sai ne matsala ta 42 malai yace wala yuzul mugalatu fil kafari bi halatta a yi tsada wajen da kafari ba kace ba za ka tun da an je kafari kace yace ba za a binne shi ba za a kalman da kafari ba sai da bautaka ko ba bautaka ba ko wani yari da na gani ya wani bayan da na gani na tambayi masu siyarwa ya ce mu dubu hamsin da biyar yari biyar wani kamar filta mai kyau haka mai ɗan dige-dige kamar ibra ɗin haka mai kyau dole zai baka shawa amma ina jin kuɗin da ke na wannan na sanatoci ne saboda haka ko mutum ya je wai da wannan za a yi mallaka bai ko da sanatar zai ba sai da wannan za a yi ai wannan talaka makota suka yi jizin tsitsi ne ba shi wannan ne zai sa da an ji an binne yadda a ji a hake shi ko na ba ku misalin rahimallahu na bashi al'awwal ko su zama da talocin zuma da mutuwar zuciya idan aka je aka binne mutum wannan ibra din da wannan likabarin ji za su je su haƙe mutum in suka haƙe su kwace kayan lubafai na din wani iza sai su mayar su rubi mata ta haƙan magabarta suka yi ta gani aka yi ta bayani a masallaci kullum sai jama'a sai su yi wa Allah ya tsine musu albarka wa innan mutane masu tace mutane likabar wallahi suka yi ta tsine musu mai kwanci addu'a da aka kwana biyu sai aka samu canji su wanda suke zuwa tata idan suka zo suka haƙo kabarin su wancan suka tace likabarin za su mayar zirbi su kuma wannan da suka zo in sun haƙo mutum sun ɗauke likabarin sai su bar shi a gurin washe gari in aka zo sai a ga kawai ku je a gurin ku za ku kuma mayarwa ku samo likabari ku mayar ku ta tsinuwa to shi ne da suka zo yanzu suka zo suka da an haƙo mutum an bashi tsirara haka sai su yi rahimallahu nabbashi al-awwal Allah ya ji kan masu hakewa na farko wai na haƙi na farkon na Allah to abinda muke gudu kenan daga shugabanni Allah in kuna san ne wa shugabanni yanzu za mu zo mu ce Allah ya ji kan wani da ya tafi yanzu wai wani da yanzu ake jinewa shi ne problem din ko duk yadda kake da shugaba ko ba ka san ka karkai ba addu'a wannan maganganun na Imam Ahmad ba sai ake kai ba mutane ji suke cewa inda za a ce addu'a ɗaya zai Allah ya amsa bane wa zai wani ce shugaba mutane suke ta mamaki yace zo da in ya lalace gaba ɗaya mun lalace to mu yanzu ɗari a mun kenan zaka in dai shugaba ya hau ko ba fatin ku ɗaya ba kamata yayi karge ma addu'a domin ya gyaru kai zaka amfana yawwa amma an ka koma ki ne masa in ka bar da take wahala da ke wallahi ta ci gaba da wahala kai kuma haka zaka zauna kuma abin da ake ƙara faɗa shine ku fahimta da kyau duk yan siyasa bakin su da ya alaga fata wani ko ka yadda ko karka yadda za kuma ka gane fata tadkuru na ma aqulu lakum bukatar na ta jira gane bakin su daya to kar kar yanzu muna tare yanzu kawai yan siyasa ya hada eh ba laifi bane kai kai ra'ayinka saboda kana ganin kaza yi ma da yi amma wallahi karka take ku yi fada da abokin ka da kuka saba kuka tazo a harka addini saboda siyasa karka zo mu lokacin da shi wannan nan jodin naka da zai balle ta gurin da yanzu zaka jaba mai ko ba yi mutum nawa ne suka ce ba za su taba haduwa da suwa da kuma yanzu tare suke ko ta ce addu wala tuka saboda haka dan ziyada ne wallahi ba yadda za a kan dan ziyada ku bata da kai ba ruwana duk jam'iyyun nan ba ta sai na Abubakar ba ta sai na Umar ba ta Uthman ba ta Ali gaba ɗaya uwan sai uban su ɗaya sai dai kawai in ka zo kai yi ne kace gara wannan ta fi dama dama idi da hadi ne shi ma bai yi idi da hadi ko ba haka bane fadi imani in ku ka zai bata don mun ga wanda suka babbata da iyayensu da ƴan uwansu akan siyasa Allah ya tsare to wannan shine abin da yake faɗa malai yake gaya mana nan cewa to aina ne kuma kafna wala yajuzu wala yajuzu al-mughalati fil kabani baya halatta a wuce gona da yi ai tsada shine zali ai ko mai tsada kar ai wannan ziyadatu bihi ala salata ko ka zo ka tsara akan guda uku mutum ya zo ya ce shi tufafi biyar zai shi za ka ce in zan samu ne a tsaya guda uku mun faɗa a baya cewa in an zo an kawo da riga kai ba kai ne babba ba akwai magabata suka zo wani naka ya mutu aka zo za ka duk yadda ka bi su karatu kakkan zaki ka jale su kawai tunda dai aka yi ba sabo aka yi na cewa Allah ba zai mar rahama ba inda wannan matsalar ce sai kai bayani amma wannan da ba zai kawo matsala ba kawai ka hakura to sai yake idan aka zo wannan gabar ba a so ba a so kaga ba haramci kenan suka yi ba idan da za ta tsara din abu guda uku sai ce li annahu khilafu ma kufina fihi rasulullah kun ji magana ibn wahab domin ya saba wa yadda aka yi wa annabi alaihi salatu wasallam lai kafani kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda gabata ta wato a mas'ala ne zuwa wa bi iza'atu mali lil mali domin a ciki akwai tozar ta dukiya kudin wannan guda biyu da kuka tsara masa da kun haƙura ko riga ko rawani da an haƙura wani zai iya cin abinci da shi to shi ne iza'atul liman wa huwa manhiyun anhu shi kuma an hana dole da dukiya lafiya ma musamman wal hayyu aula bi musamman ka san cewa kirayeye shi ya fi cancanta da wannan abin da aka kake wa mace shi baya bukata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال كره لكم ثلاثه annabi ya karanta muku ya kyaba sai abubuwa guda uku gare ku na farko iza'atul mali to da tabiri almubazzarin wa kasarata su'al ko kila wa kana na farko an ce sun ce shine yanzu dabi'an mu kenan ana magana ina ga dibe ce diye ko ce ma a zuciyar dibe ya gani kuma zai zo ya ce rantsuwa ana magana ko kuma ya ce ba a tire da fafaye a nan gurin ya tsaya misali nan ne misali ko shi kenan a nan gurin gani ba ka da istinadi to sai yake cewa mali ya ci gaba da gaya mana cewa yau da atal mali da tura ta dukiya wa kasara ta su'ali da yawan tambayoyi shine tambaya mar asali mun sha bayani a wannan ya ayyuhan ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum shine tambayar bakwa kawai wani yanzu ya ce ma wani yanzu nan kakar fir'auna ina ruwan mu da ita babarsa ma ba ruwan mu da ita wannan jira shi kansa fir'aunan ba dan ya zo qur'ani ba ruwan mu da shi me za mu mata sunan da wai wannan tambaya ce da la muhallil hamil al-i'rab ba ta da asali ba ta da tushe to irin wannan tambayoyin marasa tambaya mai kyau ko wannan tana da asali ka ga mai da aka tambaye sai Abdullahi da Abbas ya kai ka tara karatu yace bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul har da iya tambaya dan duk wanda ya iya tambaya za ga yana rike karatu inda ya iya tambaya sosai sannan kuma wa kalbin akun da kwakwalwa ne rike ma domin ita kwakwalwa duk tambayoyin da za ka yi ta tara su kai ta tara su kai ta tara su misali daren da aka zo aka ce misali akwai contemporary issue ko questions da ake da su akan ana ta maganar zina sai aka ce to surrogated mother da ake yi fa yanzu surrogated din nan da ake a ɗauko ita yanzu a ɗauko ita ba zinan da ya ɗauko maniyin wani aka yi da wata aka sa mata tayin kaga wanda ai kwarewa ne a tambaya wani ya ce ma to zina dai sai yi kenan sannan abu na biyu in ta haihu dan waye wannan shi ne tambaya mai amfani wanda in ka rike ta ka gama da ita kuma domin an baka fatawa amma tambayar baba firauna kakansa ba ruwan mu da su ba ruwan mu da ita me za mu yi mata su ta haifo mana musiba ko ba ruwanmu da shi ba ba ruwanmu da shi wannan tana uwar ko yawwa to sai yake cewa mala yake to a karaja wal bukhari mujalladi na shafi na 266 muslim mujalladi na biyar shafi na 131 ahmad mujalladi na hudu shafi na 246 249 250 254 a hadisin mugira dan shuba wala hu jahilun min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anhu ba akhrajahu muslim wa yu'jibuni bi hadhihi al-munasabah yake yana bani mamaki saboda wannan munasabar yana bani mamaki ma qala wal allamatu abu sayyid abinda al allama abu sayyid ya rawdatu nabiyya wannan malamin bakin ji da nake ya muku satin da sati hudu da yake baya a mujalladi na daya wannan muka ce ba indi ne tsaye tafsiri sai ce mujalladi na daya shafi na 165 walaysa tafsirul albani wal mughalati fi asmaniha bi mahmudi yake ku sani cewa yawan da kafani da kuma siyo mai tsada da zaƙewa wajen wato kuɗin su ba abin yabo ba ne inji malam mato mato mai rawdatul nabiyya dan abu tsayi fa innahu laula wurin bi shar'i yace wallahi ba dan gudanar shari'a akan cewa a siya ba la kana min ibadatul mali da sai mun sanya shi a cikin dozar da dukiya cewa mutum ya mutu kun dau abun kuɗi kun kai cikin kasa kun ajiye yace ba dan abin da zai nawo ya faɗa kenan yace ya kalli hajar al-azwar yace ba dan annabi alaihi salatu wasallam ya tun ba shi wannan dutsen ba da ba ruwan mutum to amma shi ya tun bata kuma ya umarni da tun bata to sai yace ya annahu la yantafi'u bil mayyit domin mamaci ba zai taɓa amfanuwa da wannan kayan ba wala ya'udu nafuhu ala al-hayy amfanin da ba zai dawo ga rayayye ba wa rahimallahu ababakar ibn siddiq haythu qala mala yace Allah ya ji dan sai na abubakar inda yake cewa innal hayya ahqqu bil jadid yake ku sani rayayye ya fitin danta daga baki sabon abu lamma kila lahu inda ta'yinihi li thawbin min atwabihi fi kafani lokacin da aka yi magana da shi da yaga ya zo rasuwa sai ya nuna wani tufafi a kayansa sai ce in ya rasu ai mawdu kafani da wannan ya kace inna hadha khalaqun wannan ai tsoho ne tsoho ne a cikin kayan da ya nuna tsofaffi ya nuna waje yake da wannan zai amanta kafai to shine yake cewa innal hayya haqqu bil jadi yace ai raye yaje yake bukatar sabo shi ba tace ina ruwan da wani sabo aka yi ba su amsa mas'ala ta kalbi wal mar'atu bi zalika kawlajul wajen yin tibabun mace dini ne da namiji yadda za a yi wa mace namiji guda uku ita ma mace haka ne shine zaka ji su fi kiwon masu yawa a yi da yawa wai saboda wai jikin mace ma bayan ta mutu tana da alfarma shine muke gayawa mata a wannan gabar cewa ku duba ku ga saboda kimar mace hatta in ta mutu ba ba ita aika barin jikin ta amma ita rayayyar yanzu za ka ta kamar doya kafarta ta fito mutiya ta bariya ba ruwanta matacciya ma so ake saboda alfarma abu dan mamaki suka ce ko ta mutum ba tana da albarba a ƙara lullube jikinta to shine malamai sannan wasu suka ƙara da cewa wai saboda yanayin jikinta ba ai da laushi kaza aka ce to waye ne kai ai ba ai da wanda ba muharramin da ba ba ya rike ta ko shine in aka zo za mu ji nan gaba to an aka zo gunne da za a ce na ba haraman da suke domin wani wajen rike ta ma jarababbi ne ta mutum ma ji yi wani abu to sai a ce ina muharramanta in ko babu sai a ce to waye wanda baya halar dole abun wato sha'awa kusa kusa za a ce waye bai sani da iyalin sa wajiya baka taba jiya ba kamar ba ko ba a faɗa amma kuma haka yake a jara to wata kila dan ana tayawa ne kawai kai ma ka san cewa yanayin ka san da matsala sai ka ji zuwa shine kawai to sai ne illa dalila ala tafriq malami saboda ba dalilin warewa wa amma hadithu laila binti qadi as-saqafiyya fi tafsir ibnati sallallahu alaihi wasallam fi kawsati aswab amma hadithin nan da yazo na laila binti qadi as-saqafiyya da take cewa an yi wa yar annabi alaihi salatu wasallam tifafi wanda kabari da tifafi guda biyar fala ya sihu isnadu isnadin da bai inganta ba domin wani yana hada hararuri da annabi ne lokaci bin hakimi sakafi domin akwai nuhu ibnu hakim as-sakafi ko huwa majhul shi kuma majhul ne ba ma san shi ba kama qala al-hafiz ibn hajar wa gairi kamar da ibn hajar ya faɗa wa fi illatin ukhra kai yana da wata illan malama yace bayyana hazai zainai imamu zainai ya bayyana a cikin littafin da nasbu raya mujalladi na biyu gabi na ɗari biyu da hamsin da takwas wa nahawu da makamancinsa ma za da hu ba'dhum fi qissati ghazl ibn nabi sallallahu alaihi wasallam zainab al-mutaqaddima da kwatankwacin hadisin da aka kawo wanda wanda wato wani tashin su suka tsara akan iskar wanke yar annabi alaihi salatu wasalam zaira wanda ya gabata da ya zo da lafazin cewa fakafin haji kautaki aswadi ku yi mata likafani da tufafi guda biyar fa inna ha shazati to wannan ruwa ya shaza wa ma yukhalif bi katul fihi al mala fa shazu wal maqlubu ismani tala saboda haka hadisi ne shazi sai ya au munkaratu au munkaratin ko munkara wal munkarul fadl bihi rawin dala kama haqqaqathu ko haqqaqtuhu kai bi da'iba yace kamar yadda na haƙaƙe ma hadisin a cikin sintilatul hadisin da'iba yace ka koma ka gani shi hadisi ne lamba ta dubu biyar da ɗari takwas da arba'in da hudu mun kai karshen wannan sai satistikan da za mu zo insha Allah ta'ala shine kun ga saboda yanzu muna da angwaye gaskiya yanzu an yi mutuwa yanzu sati mai zuwa na auren za mu dora insha Allah saboda akwai amare na angwaye da yawa muna wajen guda uku ne da yadda muka yi magana da su wannan ga gaskiya gwara mu dora za mu rika yin wannan sau ɗaya sai a wancan sau uku insha Allah har mu kai inda ya kamata wani bawan Allah ya ce yana buƙatar hoki to yana buƙatar bayani akan suna akan sunan rahina to ba zan me yake so ya so ko ma halaccin sakaki in halaccin zaki ne ya halatta da yake sa suna rahina kullu nafsin bima katabat rahina wata kila shi ne da hankalin ko kowane rai bima katabat rahi a dan bare yake da shi yana kansa ko bai da da jago yawa saboda haka shi yana ganin wannan kuma a rahanu kaga aikin gina kenan in ka karanta da shi kitabul rahan ko abu dubul maram ai ya zo ya ba akan rahan saboda haka maga malamai dai ba su yi magana saboda shi asalin suna alabi ne alabi ne saboda in kowane suna za ka duba in dai suna ba zuwa ya taɓa mutunci ba ko zai ba da wata fassara mara kyau kamar yadda annabi ya canja wani da yake da suna hauzin ya ce a bal an ta sahal ko sa'abun ya ce bal an ta sahal ko an ta abdalla in irin wannan ne ana canja kai dai amma irin wannan da ya ba da alama ba shi da wani matsala kamar musa kaga suna annabin Allah ne amma ka je ka duba ma'anar sa ga yana nufin karamar aska karamar aska yake ne to to irin wannan abubuwan ne shi adadi ne suna gaskiya adadi ne shi za kawai ake so yayin zawar ka nemi albarka ta wanda musamman annabi in ka sa Musa karo annabin ka hango ba sunan mukar ka kalla ba annabin ka kalla ka sa Isa annabin ka kalla ka sa Abdullah ka sa Muhammad duka wannan shi ake so wallahu a'lam na idan ba ai kamar yadda kuka biya lallahi cewa sai dai a kirawo shi da sunan mahaifiyarsa sannan kuma zai ci gadon ta sannan kuma ba shi da yan uwa da abbai a tubaji gaba ɗaya aka zo kana karanta gadi za ka ji yana cikin marasa yan uwa ba wanda ba zai zo yi kuɗi wannan gaba a ce za a yi asibiti wani ya lallabo ya ce a gidan uwan ba to yana uba ai ba shi da uba shi yanzu akwai wani malami da akwai wani da malaman hadisi na suka suka suka yi fantashi ko aka ce suka karyata shi akan nuhu bin maryam cewa hadisan da aka kawo kalalar alƙur'ani shi ma shi ma abu mitna abu akwai nuhu bin maryam lulu bin ya hayaki ne abu mitna nuhu bin maryam eh kwarai kuwa ya abin yake Hmm? a'a to ai ba shi ba kasancewar uwar ta da wani aka jara aiki ba kasance ba wannan bane ka fahimta kasancewar ya da zo ne a a mutumin da ba na kirki ba kawai ba kasancewar uwar bane ka fahimta da kyau me yasa to kuma shi ludubin ya haya ai sunan baban da ya haya shi me yasa aka nakara shi saboda kasancewar sunan a ba kawai ko incident ne ba du ba ba don wai an haife shi ba uba bane ya zama ba a karɓar ruwa ya san wannan kake so a fito ba ne ba dan an haife shi zai iya za iya domin shi wanda aka haifa ba uba bai da laifi shi ya kawo kansa ba shi da wani laifi zai iya zuwa ya zama mutumin kirki ya zama hamshakin malami ko da yake ya zama hamshakin malami ne za a yi ta magana amma ya zama hamshakin mai kuɗi shiru za a yi
amma za a iya yin haka kawai saboda a iya ingila mutum da wasu zama yake a kamar yaya kawai yanzu mahaifin mutum yana nan a dangana gida kamar yadda aka yi wa ibnu taymiya taymiya din taymiya din ai kakarsa ce ko idan an yi wannan dan wata daukaka da ke- da take da jiya ne biyu misali ta kamar yanzu imam malik da an ga dama a rika dangana shi da aliya aliya malama ce da suka je suka koma ga irin tarbiyyar da ta bai misali to irin wannan ko imam bukhari ka fahimta da kyau ko irin wannan ba laifi bane dan an dangana misali a suna na uku shi ma ibnu jami'a ya kaga an uku ya duba na mahaifi ba ahmad ibn abdul halim sai aka ce ibnu taymiyyah al-harrani ba cewa taymiyyah kuskure ne ba dogo duwai bane guda ɗaya ce ibnu taymiyyah al-harrani shikenan ka fahimta saboda haka amma tan ne ko mazan wani yake da wani fifiko ta harkar ilimi ko abin da ya kama da wannan dan an dangana wa mutum ba laifi bane amma amma ba daga sunan sa sai shi ba musamman mace ce ya zamto a kawai ingiya ingiya ina ba ta gaga ne wallahu a'lam alaikum salam a wannan ai na ba yana nan a matsalar mu ta ta karatun lahani ka gani yana karatu yana matsalar karatun lahadi insha Allah yi zai da ba ku haske ai ranar lahadin ne bayan mun gaba karatu wani kuma da rashin lokaci yayi tambaya akai so da aka tana dan Allah ya zaba ba da amsa sai lahadi insha Allah saboda na ga shi wanda ya tambayar ba ba idan da yarda ba shi eh ai matsalar da kuka samu ta ku yanzu abin da ya fito ki kawai cewa muka yi haifar da kudi gobe. Wato, me yasa kai na kuɗi da wani abokan rufi? Sai suka kuka rufi. To, ba wannan matsala an wuce da malam ma'azu. In sha Allah, eh. Wallahu da wata anu alaihi fi kula. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. na roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa da tsoron da maharuka waɗanda suka yi jarabawa a makarantu Allah ya taimake su ya ba su nasara ya ba su sakamako mai kyau waɗanda suke sa aure a gaba da wanda aure ya sako su a gaba Allah maka fukin su ya shiga na wani na roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa dukkan marasa lafiya ya zai da asibiti Allah ka ba su lafiya gudun su da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka sa ilimin mai amfani mu duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bin Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya jarrabawa zamu yi Allah ka kare mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin اللهم صل على أو أن ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين